الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na litinin 26 ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1436 daidai da 12 ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alaljada na fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salimin as-suhaimi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata mun kwana ne a jawaban da malam ya ɗauko yake kawo mana daga sarkin musulunci abdulaziz ali sa'ud allah maɗaukin sarki ya masa kayya da alkhairi kamar yadda muka zo muka yi tarihin muhammadu ɗan abdulwahab a shimfida da sharan fagen karatunmu na littafin almulakhas sharhin kitabu tauhid mun zo mun yi gamsashen bayani akan kakan waɗannan bayan allah wanda ya tsayo ya mara baya aka kafa ita wannan ƙasa kun gano wannan da kyau ku ina nufin kakan sifat su abdallah da su sheikh salman dinnan sun yi ma'alla madaukin sarki hidima ne sai allah madaukin sarki su ma sai masu hidima shi sa in ka tuna da allah sai allah ya tuna da kai mun gano wannan da kyau ku allah ce in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum Allah madaukin sarki ka sa mu dace har ila yau mala yace ya qulul malik abdul aziz yarhamuhullah wallazi namshi alaihi huwa tariqus salaf mala yace kun ga hanyar da muke tafi akanta to ita ce hanyar salafus salih magabata na kwarai ولا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله mu muna bin take-taken magabata ne na kwarai ba ma kafarta kowa don ya saba mana ba ma kafarta kowa don ya bi mu ba ma kafarta kowa don ya saba mu ba ma kafarta kowa da son zuciya da ra'ayi ko bambancin siyasa sai fa wanda Allah da annabi kaɗai suka kafarta muke kafartawa to kun ga daga daidai nan wajen za ku gane na ce da yawa ba salafiyanci suke ba ko ka'idan salafiyanci don ka samu saɓani da mutum kuna harkan kasuwa sai kuka yi rikici ya rike ma kuɗi ko kuma kun je neman aure sai ya kasa ka mun gano wannan da kyau ko to ba ka ɗauko kalman kafirci ko kalman fasikanci ko kalman zindikanci ko kalman kaza ka jefa mashi ka makali da inuwan addini don ka cimma wata manufa taka ta duniya ba a haka a cikin addinin musulunci ba haka a wannan manhaji na salafiyancin shi sa mu ba mu kafarta wani sai fa wanda Allah da annabin shi ne suka kafarta shi sa kawai mu yan dako ne in an ce mu ɗauka mu ɗauka daga an ce mu aje kuwa za a gan shi a ƙasa kuna gane wannan da kyau ku shi yasa duk wanda ka ji bakin nan ya bude ya ce mai kafiri to wannan duk inda ka ji wallahi ba zai tsira ba arne ne ba mu gangancin kafarta musulmi da kuskure ko mu kafarta musulmi dan yi zunubi ko mu kafarta musulmi kai ko ganganci yayi sai an tsaye da hujja a kan shi ya bijiri sannan ne sai a ce to a ɗarka mai kaula san kawai kullum wannan kyau jama'a Allah madaukin sarki ya shiryar don kenan duk wanda zai bi wannan manhaji ya shirya ba manhaji ne na yan tamore ba ba manhaji ne na kawai duk abin da kaga dama ka ɗiba ka watsa mutane ba in kana tunanin haka wannan manhaji yake ko to wallahi ka sake shiri ai dama maganan ai ya ce wala nukaffiru ahadan amma faɗin hukuncin kaza kafiri ne ƙur'ani ma na faɗi laƙar kafarar lazina ƙalu ƙur'ani ya ce emmanuel ya ce jacob ko matthew ya kira shi ya kira matthew amma ce laƙar kafarar lazina ƙalu kullum man ƙala inna allaha huwal masi alƙur'ani ya kafiru ku gano wannan da kyau ku duk wanda ya faɗa za ka iya cewa mai aiki iri kaza kafiri ne aiki iri kaza kafirci ne kaga baka ce kowa ba amma a ƙa'ida a musulunci baka jan sunan mutum kai tsaye ka ɗirka mai kaulasan ko fasikanci ko zalunci ko zindiganci ba a haka sai wanda ƙur'ani da sunna suka kafirta kaɗai ana gane wannan da kyau ku mafi yawancin mutane da haka ne suka sussuta wannan tafiyar za ka zo ka ji manhajin suwa ne ne suke kafirtarwa manhajin suwa ne ne suke haifar da saɓani da ruɗani cikin musulmi kuma me yasa suke haka Allah madaukin sarki ya taimake mu malai yake cewa laysa min min mazhabin siwa mazhabis salaf salih mu ba ma bin wani mazhabi kowane irin mazhabi ne in ba mazhabin magabata na kwarai ba wannan shine mazhabinmu yanzu wannan fa sarki ne yake faɗin wannan to ku ji daga bakinmu mu mabiya manhajin salafiyanci ba mu bin wani mazhabi sai mazhabin magabata mazhabin annabi da sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina atba'u tabi'in da koma waye waɗannan su kaɗai muke bin mazhabinsu wala nu'ayyidu ba'd al-mazahib ala ba'din ba mu fifita wata mazhabi kan wata yadda ke ganin 'yan mazhabin da suke da shan wahala da mu da sun karanta manhajinmu sun san yadda muke ko da sun zauna lafiya da ana ta kokari sai an kaka ba mana malikiya aiki ya ganku duka mazhabobin nan duk wanda ya daidai za mu ɗauka in malikiya ta daidai mu ɗauka mu yi masa salati in sun yi kuskure mu zubar mu yi masa addu'a kun gano wannan da kyau ko amma ka ce wai lallai muna bin manhajin salafiyanci wai kai ka zo ka ce mana wai a najeriya malikiya ake waye kawo malikiyan waye ce najeriya an yanke mata cibin malikiya ne waye ce har a waye gari wasu sarakunan gargajiya sun je sun ware wasu malamai wai suna cewa wai dole munan malikiya yake o'o jiruntu kun gano wannan da kyau ko tsaban karambani kawai mu ba malikiya muke yi ba kuma har mu koma ga Allah uzu billahi mu yi malikiya muna bin musuluncin ka ce mu malikiya kai ma wakacin ina ne ba wannan amma ba za mu zagi malikiya ba don muna ɗibowa daga malikiya a yadda muke ɗibowa daga naki muke ɗibowa daga shafi'iya haka muke ɗibowa daga hambaliya haka muke ɗibowa daga ahanaf haka muke ɗibowa da dukkanin mazhabobi sun mafi arba'in kai ne ilimin ka yi tiki a hudu kun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu fa abu hanifata wa malikun wa shafi'i wa ibn hanbal a immatuna mala yace waɗannan malamin kaga abu hanifa kaga maliku kaga shafi'i kaga ahmad dan hanbali to waɗannan a imma dinmu ne duk shugabanninmu ne kun gano wannan da kyau ku kalamu hazal imam malai ce wannan zancen gaba ɗaya na wancan sarki ne wannan limamu da a imma ɗinmu ne shi sa ibn taimiyya a cikin lamiyyan shi a ƙarshe da ya kwararo waɗannan aƙidu gaba ɗaya shimfiɗa bayanai a kansu da ya zo zai yi ma'abin wuriya sai ce ha za a ce ƙadun shafi'i wa malikin wa abi hanifata summa ahmada yunkalu fa'init taba'ata ha fa'init taba'ata sabilahum fa muwaffiqun duk wanda ya bi hanyar sunan Allah mai wafaka amma ga kauce fa kai bid'a fa ma alayka muawwalu ba ka da nayi an fahimci wannan da kyau ko shikenan ba inda maluku yace shi kade za a bi ko almajiran maluku suka ce in ba malikiya ku yabo kun kade ba wanda ya faɗi wannan duk wanda kaje yana faɗin wannan dan bid'a ne kowaye shi zunzurutun dan bid'a ne makiyin maluku da shafi da abu hanifa da ahmad dan hanbali sau da su cewa suke idza sahhal hadithu fa huwa mazhabi in hadisi ya inganta wannan shine mazhabi na amma kawai sai ga wani takadari ya zo ya tsaya ce ai bin ma hadisin shine ma kafirci bin ma hadisin shine asalin bata sai dai abu malaman a ina ka ce maluku shine salaf kai kuskure maluku salafi ne shi in gano wannan ke ko dan salafiya ne shi su wane ne salaf sa annabi da sahabbai ne mun gano wannan ke ko duk wanda ba su ba to rakiya yake yi shi ma yana bin manhajin yanzu ka faɗi wannan sai wani jiyan da ka san ka sauke mai kwaron kwatsa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'ala ya ce wa huwa kalamun nafisun wannan zance na wannan yallaɓai to hakikanin gaskiya zance ne mai daraja kakka ɗauka wai sarki ne fa irin wannan sarakunan naku na gargajiya wanda ba su san bihin ba malami ne ya san addini ya san Allah kuma Allah ya mai hidima shi yasa da wannan muke kiran sarakunanmu su mike su yi karatu idan lokaci ya ƙure masu kuma su yi ƙoƙari 'ya'yansu da suke sa ran mai yiwa za su gaje su lalle su yi karatun addini saboda ita wannan kujeran abin da ya kafa ta karatun addini ne amma ba su gane ba ne kuma sai su raba abin karkacewa 'yan ɗaki kaza duka 'ya'yanka su yi karatun duka sai kuma ku bi 'yan gidan sarauta a su ma duk su yi sarauta b duk su yi sarauta c su yi sarauta a su yi ko ina ma a ji a yi kun gano wannan da kyau ko domin ba san inda za ta faɗi ba ne ta sarautar nan yanzu ta waye ta zama tsuntsuwa ce kana sa ranta a gidan a sai ta koma gidan ba an gano wannan da kyau ko to duk inda ta faɗi cin da dai duk gidan sarauta ne to shikenan sai ku an za ku ta yi kun gano wannan da kyau ko ba wani abu ne ke cikin sarautar nan ba tarin hisabi ne kawai a lahira Allah maɗaukin sarki ya kiyaye yumathilu ma'anar sahih lissalafiyya mala yake cewa kun ga wannan zance na wannan sarki to yana bayani dalla dalla da fitowa da ma'anan salafiyanci ingantaccen bayani na haƙiƙa alladhi huwa ma'anar sahih lil islam kuma wannan bayanin da malamin ne ya dauko shine haƙiƙan bayyana asalin ma'anan musulunci don wasu na dauka wai ai an ga ce salafiyanci kamar yadda ake shiga ɗariƙa ne ai ɗariƙa daban musulunci daban kun gane yadda ake shiga musulunci haka ake shiga ɗariƙa har ma an kai sakaci sai kaji an mata jididi kun gane misali kai ne kana da mota sai ka aje ta baka tayar da ita in ta kawo lokaci ba ba ta ɗin na sanyi sai kaje caji ba to haka ɗariƙa take in da ka kawo lokaci sai an ji an ma caji to musulunci akwai yadda za ka yi ma caji ne ta ga wani addini ne can na shiriri ta Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace amma shi salafiyanci yana bayyana maka manhaji ne ya ya kamata ka yi aiki da Qur'ani ya ya kamata ka yi aiki da hadisi ya ya kamata ka karanta fikihu ya ya kamata ka kula da hudda da malamai da kuma wani irin kallo kake musu wasu irin maganganu ya kamata su fito bakinka dangane da malaman da suka gabace ka duk sai an saitin ka fa kun gano wannan da kyau ku amma in ya zamanto kowa kawai na yi abin da ya ga dama ne abin zai zama kamar tashan mota ne ko kuma yan marna kowa kawai kallin da yake sai ya kalla a wannan manhaji kowa gyara zama ba haka ba ne allah madaukin sarki ya tsare mana imanin ma'ala ce wa fi hazil awina ya ta'arradu lil islam kun ga a wannan lokaci da muke ciki a yau to duniya gaba ɗaya sun dararin musulunci ne darar mikiya da aka yi wa addinin musulunci ca kamar yadda annabi ya ce yoshikul umam ta ta da'a alaikum kama ta da'a al'aklatu ila ƙasatiha lokaci ya yi kusa da al'ummomin duniya za su yi ca a kanku kamar yadda manyan wata ke yin ca a akushin abinci annabi ya ce amin killatin na hannu yau mai izin ya rasulallah sabai suka ce don muna da ƙaranci ne a wancan lokaci ya ce a bal antum kasirun kun yi yawa kun cika duniya ko ina ko ne walakin na kun gusa'un ka gusa isaili sai dai kawai kun zama karmami ne a magudanar ruwa da aka kwasasa ruwa cikin dare kasan wucewa da wannan karmamin zai to haka al'umma za zama a duniya to cin al'umman duniya waɗanda suke da ruhi suke da karsashi da sauransu su ne salafiya shi yasa a duk duniya su aka sha aka yi maca shi ne sai mala a ƙasa yake cewa walaisa bi mustagribin ba abu ne ba ko ba adawatul yahudi wan nasara wal kuffaru lil islami wal muslimin irin bakar adawan da yahudawa da kiristoci da sauran arna suke wa musulmi da ko musulunci Allah ya ce walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum kaga yahudu da nasara ba za su taba amincewa da kai ba sai san da ka zo ka ba addinin su duk yanda wani ba yahudu ya ce ya da kai ko wallahi yaudaran ka yake in kana son ba yahudu ya yarda da kai to kawai ka zama arni kana zama arni shikenan zai yarda da kai kuma arnan kowane iri inda ka bar musulunci shikenan in ka ga ba yahudi bai yarda da kai ba ko to rikici ne ta so tsakaninku da 'yan addinin yahudu don ka san yanzu ma sun koma sun ce yahudanci ba fa addini ba ne yahudanci jini ne akwai waɗanda afirka suke bin addinin yahudanci ba a yadda da su ba a isra'ila har yanzu kun gano wannan da kyau ko umban da ma ɗan afirka matsiyaci ne musulunci ne fi kama da kai me kai ka shiga addinin yahudanci yahudawan da tun asalinsu masu sha ruwa a famfan 'yan uwansu ma ba sa yi eh famfo wannan wannan ya bude ya ɗiba 'yan wancan gidan ba za su ɗiba ba annabin musa sanda suke cikin kishin ruwa ya roƙi allah a shayar da su da aka tashi ba sai da ya bigi dutse su sha biyu ba kowane gida da bakin famfansu lokacin da suka je za su haye wannan kogi na maliya a sanda fir'auna ya biyo su da aka da kite kunnan da sanda da gida da ya barke waɗanda suka fara shiga sauran ba za su shiga ba sun gwammace fir'auna da ya zo yanka su sai da allah maɗaukin sarki ya fitar masu da express kuda goma sha biyu ba yahude ba yahude sanda suke shan darba inda wancan dan gidan zai zo ya fara ɗiba sauran sai dai su yi ne da kishi da ba za shi ya ba ba yahudan ne za ka fara cin abinci ci naka ya ci ragowar ka kuci tare waye kai iza lokacin da malfa ke jagoranci mamaki take ba take zuwa shi za sai ga yana ta yawo da mutanen shi sun ƙi bin shi ka zo tikari kawai ka ce wai wai ba yahudu ya bi ka ba yahudan bayan Allah ce maka walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu ko lokacin da aka haɗin gwiwa da kiristoci haɗin gwiwan Allah ne ai kawai addinin musulunci ne taso suka ga cewa duk wanda ya karo da shi shi kaɗai ba zai kai labari ba dole sai an kira taron haɗin kai na can ku zo nan nan ku zo a zo a tattaru ga aikin gayya kisan baki sai taru kun gano wannan da kyau ku ka gaya musu fa ajmi'u kaidakum ku haɗo kaidinku da 'yan gayyanku ku yi layi sun ma'ato saffa kun gano wannan da kyau ku ƙarshe ne fakidu ne wa latun zero ne ba su iyawa allah maɗaukin sarki ya samu dace to shine sai mala yake cewa umuman wal mamlakatul arabiyyatis saudiyya kafiran duniya gaba ɗaya sun darama musulunci a ko'ina kun gano wannan da kyau ku musulmin afirka bai tsira ba musulmin asia bai tsira ba musulmin middle east bai tsira ba amma hususan wal mamlakatul arabiyyati saudiya ai malayin da suke kin saudiya zaka sha mamaki li kauniha tutabbiqu shari'a suna kin saudiya ne sau tana dabbaka shari'a da kuma irin kuɗi maƙude da suke kashewa wajen giggina masallatai makarantu ɗaukan nauyin ɗalibai marayu da masu ƙaramin ƙarfi da gina asibitoci da gina abubuwa ko'ina a duniya lokacin september 11th ai haka suka makale cewa ai saudiya tana mara ma ta'addanci baya sauraka ta bari a garin afippo a kudancin najeriya fa a zamanin saddauna sai da saudiya ta zo ta gina makaranta tana nan za ka je ka ga in ya muri ne in ya juya harshe na maka larabci tsarki ya tabbata ga Allah wallahi za ka ɗauka bukure shi ne ka je ka ga in ya muri larabci inna lillahi wa inna ilaihi ta bar makanta yanzu kawai shikenan kawai ana ma kula da ita ba kula da ta oho lokacin mala albani yana dare ba kokarin da bai ta yi ba makaranta ne standard makaranta saudiya ta zo ta yi ta hanyar saddauna ji alherin saddauna malam wai wannan faɗan siyasa ne amma ƙoƙari yake gina addini shi to wannan alheran da saudiya ta rika yi a ko'ina a duniya fa wannan ya sa ta iya riƙe musulmi a ko'ina suka tsaya gam a lokacin ne fa saudiya ta zo nijar ta gina jami'atul islamiyya a nijar mutanenmu ba sa son su je su karatu saboda mutum ba zai zo yana hora hanci ya je jami'a ba aka ce jami'atul islamiyya ta ina ta madina sai a ganshi da wata daraja jami'atul islamiyya ta ina ta nijar sai a ce da ka tsaya a biyu ma shi saboda abin duk akwai riya ciki kun gano wannan da kyau ku in allah ya sa ka samu ta madina ka je tafi domin ci akwai malamai gogaggu ƙwararru ƙasan ana zaune lafiya ga arziki ga abubuwa ba ganin ƙyashi ba bid'a ba miyagun ɗabi'u ba komi advantage ɗin garin kenan wallahi in ka isa madina ko sai ka ji garin ya ƙara wani natsuwa na musamman wallahi har iskan madina ba irin ta maka ba ce komi ba iri ɗaya ba ne gidajen ma ba iri ɗaya ba ne mutanen ma ba iri ɗaya ba ne motocin ma ba iri ɗaya ba ne hanyoyin ma ba iri ɗaya ba ne masallacin ma ba duka komi ba iri ɗaya ba ne Allah wani irin natsuwa ke garin in gaga gari ya ci gaba da hayaniya a madina ko bulaki-bulaki ne suka zauka a garin Allah maɗauki sarki ya samu dace to ana ƙin saudiya saboda wannan yanzu shine iran ta ɗauki daman fomfin kuɗi wajen yin waɗannan abubuwan saboda ta yada wannan muguwar da'awa ta shi'anci su mutanenmu waɗanda ke neman kuɗi da addini mu su bar mu mu zo mu karantar da mutane addini domin mu kawomanci wancan mugun aikin da rafida in shi'a suke sinki ganin suke in suka bar mu aka fahimci addini mai kyau to su akwai barazana ga ɗan abin da suke samu ne ba in dai za a ji sautin wani in za a ji ɗuriyan shi in ɗaliban shi na karsashi suna taruwa yana karantar da su abin da kansu zai waye su yi addini ba tare da matsala ba to su suna ganin suna can lungu a gefe fa ganin suke har yau kuɗin akwai barazanin yadda za su ɗi bayan da suke so da saura kawai ya bari ko ma dai ma ya mutu ai ta mutu a hannun Allah take Allah madaukin sarki ya samu dace wadda a wata salafiya kaga suna dawa da musulunci suna dawa da ƙasar saudiya malice da kuma da'awar musulunci da'awar mai salafiyanci malice da kauni hatu mastilul islam bi ma'anahu sahih saboda 'yan salafiya ne kadai suke tabbaka musulunci da hakikanin ma'anin shi duk wani wanda ya ce yana wata kungiya ko yana wani ɗarika ko wani manhaji wanda ba na salafiyanci ba wallahi ba musulunci mai kyau yake yi ba shi sa yahuda za su iya aiko mai da gudunmawa daga isra'ila yan dariƙa ba matsalin su carbi ba ne za a yi jirgin sama guda daga isra'ila kuma daga batikan fatan paparoma a kawo masu sita ja mun gano wani da kyau duk abin da suke ala za a iya amma kai kana tsammanin wai 'yan salafiya a ɗibi kuɗi ko a ɗibi wani abu a basu kaya wuka ne wallahi al'adun ba za su yi ba saboda sun san musuluncin za a yi tsantsa musuluncin da ba a so Allah shi taimake mu mala ya ce hususan saudiya da'awa salafiya hususan umuman al-islam kun gane misali abinda mala yake kawa wannan ya kai su ilaftin ra'in wajen kan kirkiran karerayi akan da'awar akan musuluncin akan manhajin salafiyanci waɗannan ƙarerayen da ake ƙirƙira a kan duk wannan fa ci gaba wannan aikin ne ba wallahi al'adim ina gaya muku ba don wannan manhajin nake cewa sai an raya ba ba wanda zai zage ni a duk ƙasan nan balantana a garin nan babu shi amma laifin wannan manhajin ne ba a so yau da zan ce na bar manhajin ni ma zan je in yi rijista a cikin zugan yan wawa duk wannan abin da aka ji an bari za a ce ma ba ma musulmin da ya kai ni musulunci tun da aka yi duniyan nan wallahi ina yin rijista a zugan yan wawa za ka ji babu waliyin da ya cin min to ko Allah ya kiyaye in dai ni ne wa zulmin da kuma zalunta wa tashwihin da kirkiran abin da zai zama an yarfa masu yarfaffiyar zancen da za ta bata masu suna wa qalbin lil haqa'iq da canza abin da yake na gaskiya ga yanda abu ya faru ko sai a kifa shi yanda kifa wannan abin zai zubar da mutunci sai su kuma wallahi alazim sun san ƙarya suke yi yanda ka san yahudawa in sun ga annabi suna gane shi kama ya arifuna abina'ahum ko haka sun san ƙarya suke kuma suke tafiya kan ƙarya daga yan ɗarika suna mana ƙarya yan shi'a na mana ƙarya khawarij na mana ƙarya mu'tazila na mana ƙarya har wanda ma ke da awon shi ɗan salafiyyin ne amma cin da yana yin ta ne a gefen hanya ba ala jadda ba shi ma makareci ne dole mu tsaya mu ga muku wannan gaskiya suna ƙarya ko ba sa yi don dalili kawai don ka cin motar manufa ta rayuwa su ɗauka suka yi kowa ma ɗin cuwa-cuwa ne irinsu Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce min kibali ba'adu sasa wal kuttab wal garbiyina al mu'adina lil islami irin wannan iran ƙarya da zalunci da ƙoƙarin yarfa na ɓatanci da juya gaskiya da koma ƙarya abin yana faruwa ne daga wasu waɗanda suke 'yan neman girma 'yan neman kuɗi waɗanda suke son lalle a ji su da kuma marubuta 'yan zamani su ne alkutab almu'asirin kun gano wannan da ke ku amma mala ya ce algharbiyina waɗanda suke 'yan turawan yamma ne amma su wane ne suke tarbiyyar waɗancan na yamma eh su wane ne yahudawan ne saboda ɗalibai ne waɗanda suka fara koyon karatu yanzu sai su kalli wane ne a cikin sai ke da kwaɗayi sai a ja shi idan aka ja shi sai a je sai a cusa mai abin da ake so amma sai wani mashi ai wannan ma musulunci sun alkutab almu'asirin ɗazu ɗazu yaro zai taso fa ya fara rubuce rubuce sai ce bin bas batacce ne albani batacce ne usaimin batacce ne ba su iya salafiyanci ba ba su iya kaza ba ko karatu ba su iya ba ba zafai ta so ba shi za malan kaji a cikin difa'un anis suna yake cewa wal kutab al mu'asirina yan bana bakwai yan zamani mun kosa a malan da mu al mu'adina lil islam wanda dama su adawa suke da musulunci to amma in sun zo ai ba za su fito fili su ce suna fada da musulunci ba sai dai a samu wani zakakuri sai a makalkale a jikin shi a mai kaska sai a ce shi ake fada da shi amma nan kome ake son a yaka musuluncin ne Allah ya sauwaka ma'ana ce wallace ta kifo as-suhuniya wara'ahum wanda su waɗannan as-suhuniya dinnan zamu zo mai bayanin su a gobe ana nuna mu lokaci ya kure mu su waye su ko me ma'anan as-sahiyuniya da suke zuwa su makalkale a bayan waɗannan sai suna kokarin isar da makircinsu zuwa ga addini kai tsaye yanda ba za a ga cewa suke faɗan ba za a ga waɗannan ne ɗan uwanka ne a zaune amma yana aikin waye waɗancan kafiran suna kawo musulunci duka in kai yunkura za ka kai naushe sai kara fuskan shi kana daka sai a ce la ilaha illallah ya bugi ɗan uwan shi musulmi haka za ka haƙura ka ɗirka mai naushi zafin naushin ya kai gare su ai inda ba Allah yake so ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu sa alama a daidai wajen idan Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi akan haka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum